to dadin wanda yake amintacce a hadisi wanda yake amintacce ya ruwaito hadisi da ƙari akan yadda wasu amintattun suka ruwaito to menene hukuncin wannan dadin nasa da ya kawo me hukuncin wannan ƙarin da shi ya kawo
alhulku sabani tsakanin malamai jam yana da yawa wato jammun yana da yawa kwarai fi ziyada tisikati a cikin daɗin amintattu to wato an faɗi zantuttuka har goma cewa akwai zantuttuka daban-daban na malamai har guda goma bari ma wasu sun ƙara akan goma wasu suka ce ai sabanin zantutukan da aka samu daga malamai a kan ziyara ta sigati ai sun haura koma daga wanda yake ya ruwaito hadisin alhali bai kawo wannan ƙarin ba ko kuma wanda ya kawo ƙarin wanda ya kawo shi da wannan ƙarin a wato zance na farko shi ne cewa ba za a karba ba zance na farko kenan cewa gaba ɗaya ba za a karba ba daidai shi mutumin ne wani wakacin yake ruwaito hadisin da rage wani wakacin kuma ya ruwaito da ƙari ko ko wani ne daban kuma ƙarin nan a lafazi ne ko a ma'ana hukunci na shari'a ya rataya da ita da ƙarin ko ko bai rataya ba ta yi sauya hukuncin da ya zo a sauran hadisin koko ba ta sauya ba wato ta zo ta wani hadisin daban ko ba ta zo ba an san cewa a waje ɗaya ne ya wato annabi aka ruwayar ake nuna annabi ya faɗa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin koko ma ba a san haka ba duk dai ba za a karɓa ba shi yasa wannan wato ya fi idlaki ya fi idilaki wato wannan kaulin shi ne hadibul bagadadi da ibn sabbagi suka ruwaito daga wasu malaman hadisi wato zance na biyu ko shi ne cewa za a karba gaba daya dadin nan za a karba a kowane hali shi wanda ya ruwaito din ne da ragin ya ruwaito wata ran da ƙarin ko kuwa a hadisin an nuna cewa a waje ɗaya ne annabi ya faɗi magana ko ko ba a nuna haka ba ya rataye da hukunci na shari'a ko bai rataye ba ya sauya lafazi ko bai sauya ba ya sauya hukuncin da ya tabbata da sauran lafazan ko bai sauya ba duk dai za a karba wannan kaulin shine wanda mafi yawan malamai suke kansa daga malaman fiqh da malaman hadisi kamar ibn hibbana da hakim abu abdullahi da wasu manyan malaman usulul fiqh da irin su gazali Ghazali ma ya tafi akan wannan kaulin a littafinsa Mustasfa da Usulul Fiqh. Hakanan Nawawi, Muhiddin Nawawi ya tafi akan wannan kaulin a littattafansa kuma haka yanda Muslim yake kawo hadisai yana nuna shi ma yana kan wannan kaulin. To illa iyaka Ibn Huzaimata yace za a karba din amma fa sharadin ya zamo da wanda suka ruwaito dadin da wanda ba su ruwaito dadin ba kiyaye wasu daidai ne da kiyaye wasu kiyaye wasu ta yi daidai amma banda inda wanda ba su ruwaito dadin ya zamo sun fi kiyayewa ba to sannan ba za a karɓi dadin ba a wajen ibn huzai mata to ibn abdulbari ko yace a ai sai ma inda wanda ya ruwaito dadin ya zamo ya fi kiyayewa daga wanda bai ruwaitowa ba sannan ne za a karɓa ko kuma ya zamo kamar sa yake to salisu ha zance na uku kuwa sai ka faɗi shararin ko to lamin man hazal za a karɓe ta ne in ya zamo wanda ya kawo ta ba shi ne wanda ya shafe ta ba ya zamo ba mutum ɗaya ba ne ba ba mutum ɗaya ba ne in ka faɗa ba da sharaɗin ba sai ya koma zance na biyu kenan ko amma na tukbalu lamin man hazal za a karɓe ta ne amma fa ba daga mutum ɗaya ba idan ya zamo shi ne ya ruwaito wata ran da ƙari wata ran da rage to wannan ba za a karɓi ƙarin nasa ba amma in wani ne daban ya ruwaito da ƙari akan yadda wani ya ruwaito ba ƙarin to a sannan ne za a karɓa sannan ne za a karɓi ƙarin to wasu suka ce wato kauli na hudu kenan zance na hudu idan ya zamo shi mai ruwaya ya ɗauko ya kawo wani abu daga hadisin a kowane mazauni misali ya zamo shi nan hadisin nan da ya ruwaito ba sau ɗaya ya ji shi daga wajen malamin da ya ruwaito hadisin daga gare shi ba a'a ya ji shi ne sau biyu ko fiye da sau biyu to a wani wakacin yadda malamin ya faɗa masa ya faɗa da ƙarin ba a wani lokacin kuma ya faɗa da ƙarin to a sannan ne za a karɓi wannan ƙarin ehin a sannan ne za a karɓi ƙarin kamar yadda za a ga buhari sau da yawa ai yana faɗakarwa a kansa cewa wa za da ni fulano marratan ura ko wa za da fulano cewa ya yi ƙari a wani wakacin wani wakacin bai kawo da wannan ƙarin ba to irin wannan sai a karɓa sannan sai a yadda to ko ko a'a da ya kawo din da ƙarin aka ce a to ai da da ka faɗa mana ba da ƙarin ka faɗa ba ya aka yi haka sai ce ai sanda na faɗa muku da farko na mance ne to wannan tunda ya da'awar mantuwa sai a karɓi wannan ƙarin nasa tunda da ya koyaushe ai ita mantuwa a bace mai yiwuwa ta afko daga wanda yake mutum koyaushe mutum ta yi mantuwa to ya sannan sai a karɓa idan ko ba haka ba to sai a yi tawakkufi a cikinsa idan ku wato ba a waje biyu ba ne ya karbo hadisin ko ku san da ya kawo ƙarin bai ce man cewa ya ba a baya da bai kawo ƙarin ba to wannan ba za a karba ba amma ba za a yi raddi ba sai a yi tawakkufi tukun a tsaya neman ƙarin hujja a kai na gane da karɓar ko raddin amma kai tsaye ba a ce a karba ba kai tsaye ko ba a ce a yi raddin ba wasu suka ce wato zance na shida kenan a wato idan ya zamo ya yawaita shafe ta wato zance na biyar kenan zance na biyar kenan idan ya zamo ya yawaita shi mai ruwayar galibi ruwayar hadisin da yake yana shafe wannan karin to sai a yi raddinta ba za a karba ba daga gare shi amma idan ya zamo ya fi yawan ambatan dadin kaɗan ne yake shafe wannan dadin to sai a karba wasu suka ce idan ya zamo kowanne daga ciki da dadin da rashin dadin an samu mutane yawa sun ruwaito wato an samu mutum biyu ko fiye da mutum biyu sun ruwaito to a sannan sai a yadda da ƙarin sai a karbi ƙarin a sannan shine zance na shida wato idan dai wanda ya shafe din ba zai rafkana ba daga tamkarta ba zai rafkana ba daga tamkarta a to al'ada to la tuqbalu a sannan ba za a karba ba in shi wanda ke kawo ta ba ya san akwai dalilin da yasa ya shafe to a sannan ba zai ba za a karba ba ya nuna dalili misali kamar akwai hadisi ai da hakkan lani ya kawo abu dogul marani ya kawo cewa buhari da muslim sun ruwaito hadisin amma wannan ƙarin ya zo ne a ruwayar buhari wa ashara muslimun ila annahu hazafaha amdan muslim ya yi nuni cewa da niyya ya shafe wannan ƙarin to kamar irin wannan kenan wajen masu wannan kaulin suka ce ba za a karba ba ziyada nan da ta zo a ruwayar buhari ba za a karba ba tunda shi ma wanda ya ruwaito ta ya san ga ma'anar da take nufi kuma ya nuna shi wanda ya ruwaito din bai kawo da ita ba ya san ga ma'anar da ƙarin nan yake nufi kuma ya nuna cewa da niyya ya shafe bai kawo ba yana da dalili nasa na kin kawo ƙarin nan to a sannan ba za a karba ba to wani hadisi ne na budogul marami wani hadisi ne ke mai wa shahar musulmi ila annahu azafa amna to wakila wasu suka ce ba a karɓar dadin daga wanda ya kawo ta idan dai zama ba za ta fa'idantar da hukunci ba cewa ba za ta ƙara wani hukunci na shari'a ba amma idan za ta ƙara hukunci na shari'a za ta fa'idantar da wani hukunci na ta fuskar shari'a ta wannan sai a karba wasu suka ce wato anan shi ya amfani da his don mustaqabali daman yana faɗa a alfiyarsa cewa is takan zo zarafi don abin da zai zo nan gaba galibi an fi cewa ita is tana zuwa ne zarafi ga abin da ya huce ko za kuwa ita ce ga abin da zai zo nan gaba to amma wasu malaman suka ce ita kan zo ita kanta is din ga abin da zai zo nan gaba ko a alfiya farida yana cewa lilmari is warajihil mustaqbala zarfan wa maf'ulan bihi wa badala lilmari is tana zuwa ne zarafi ga abin da ya wuce wanda jahil mustaqbala amma karin da cewa ta zo dan mustaqbali me shahidin zuwanta dan mustaqbalin abin da nan gaba ne zai zo a qur'ani su wanda suka dafa aka aka sun kawo aya ma shahidi akan haka ko wace aya ce eh eh a wannan ya an ya riga ya wuce ba abin da ayi wannan ta zo ne lilmari din izuri ka umar launin ista zo lilmari ne amma ayat da suke kawo shahidi shi ne fasaufa ya alamun izila galalu fi a anakihim izila galalu kaga nan ista zo ne zarafi ga abin da zai zo nan gaba tunda sai sun mutu ne sun je an je lahira shi ne za a sa musu hukumin a wuyansu to wasu suka ce wato zance na takwas a wato ka karbi ƙarin ka yadda da ƙarin wayar wanda ya ruwaito da ƙarin sai a karbi ƙarin daga gare shi matuƙar dai ƙarin nasa bai sauya tsarin magana ba matuƙar ƙarin nasa bai sauya tsarin magana ba zance na tara shine abinda ibn salahi ya faɗa ƙala ya ce wannan zancen shine abin dogara da shi idan ƙarin nan da aka kawo ya zamo ya saba da ruwayar waɗanda suke amintattu kare ta yi zamo ya zo da saɓani ta yi zamo bai zo da saɓani ba idan wani ya ce masalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je guri kaza rana kaza da la'asar sai wani kuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je waje kaza rana kaza da la'asar akan alfadari ba wannan cewa akan alfadarin ai bai saba da wancan ba tunda wancan ai bai bayanin akan me ya je ba bai bayanin akan me ya je ba to da wannan ya kawo cewa akan alfadari ya je wannan dadi ne da bai saba ruwayar amintattu ba to sai a karbe ta amma idan da zama wancan a tasar ruwayar ya ce manzala ya je ne akan godiya wannan wata ce ya je a kan ragumi to kaga ya bambanta ya saba kenan tunda godiya daban ragumi daban ko godiya daban alfadari daban to a sannan to ba za a yadda da ƙarin ba a sannan ba za a yadda da ƙarin ba kuma ibn salah ya ce wannan ƙaurin shine abin dogara da shi ya zaɓa shi ma kuma sayudi da alama ya zaɓi wannan to idan ko ba haka ba idan ba ta saba da ruwayar amintattu ba ka karbi ƙarin nan daga buwa wanda yake ya bayyana da ijma'i wanda yake ya bayyana sai dai malamai da suka ce da awar ijma'i a nan ba abu ne wanda yake a fili ba idan kuma ya zamo shi mai daɗin dadin nasa ya zo ne da saba wa idilaki ruwayar wanda ba su yi dadin ba ta zo ne mudlaka mudlaka shi ko wannan ya zo ne da kaidi misali aka ce ya ci abinci kawai to kaga abinci kalma ce mudlaka an ta yi abincin nan tuwo ne ta yi gurasa ce ta yi menene ta yi menene duk nau'in abinci ne amma wannan ruwa sai aka ce ya ci gurasa kaga an ayyana wato ya zo da kaidi cewa an ɗauki wancan idilakin to ya zamo shi na saddadin wato abin da ya zo da shi shine ya bambanta da illakin sauran marwaita to to sannan sai ka karba a zancen da yake ya fi inganci ina misalin hadisi wanda yake ya zo a wata ruwayar wato da idilaki wata ruwayar ba idilaki hadisin huzaifatu inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ilatil ardu lana masjidan wa dahura an sanya kasa a matsayin wajen sallah gare mu mu muna da damar mai sallah a ko'ina an sanya kasa a matsayin mai tsarkakewa gare mu matukar ba mu samu ruwa ba ko ina ma iya yin taimama mai sallah in dai nau'in kasa ne to amma sai wata ruwa ta zo cewa watu bataha baya an sanya turbayar ta dahura mai zarkacewa gare mu kaga wannan an nuna sai turbaya kenan to ga gaidi wannan ruwa ita ta zo da gaidi waccan ruwa ko ta zo da idilage to irin nan wasu da yawa suka ce sai a karba kamar shafi'awa kaga shafi'awa su suka ce ai ba a tarba ba sai akan turbaya amma wasu suka ce a'a ai wancan idilakin yana nan wannan kaidin ba za a karbe shi balle a ce za a kafa hujja da shi ba kamar malikawa kamar malikawa suka ce a yi taimama ko akan yashi ko rairayi ko dutse ko duk wani abu ma da yake nau'i ne na ƙasa abu ne nau'in ƙasa ba sai lalle turbaya kaɗai ba to to alhamdulillah